أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تأسر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kutubar mu ta yau da idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta tattauna ne kan siyayyen abin halitta wanda shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutubar tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da tawakkuli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka hukumar ta ci gaba da cewa ya ku ɗan uwana musulmi ina muku wakilci da ni kaina da mun tsoron Allah madaukakin sarki wanda yake faɗa a cikin alƙur'ani mai girma yake cewa لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا كل وانا مسلمين يوم لله كبر متيو ذاتي مغنى ne kan babban jagora shugabanmu abin koyin wanda in an ambace shi nake jin daɗi wanda ke shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa a kansa yake cewa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa muturo ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dan ka zaman to rahma da talibi wani mawaki yana cewa Muhammadun tahinnu ilayhi al-qulub Muhammadun تطيب به النفوس محمد تقر به العيون محمد دموع العاشقين تسيل بفكره ma'anan wannan baitukan shine mawakin yana cewa da ambaton annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama zuciya kan samu lallashi da ambaton annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama zuciya ta kan yi daɗi da ambaton annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama idanuwa sukan sanyaya da ambaton annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama idanuwan masoya ke fidda hawa kai fala hayaya in an ambaci masoyi hakan ba zai faru ba kai fala hayaya ba za ka yi shaukin shauki na wanda raƙumi ya yi kuka da ya ga annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi ya ruga ya kai wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara na iyayen gidansa na irin kayan nauyi da suke ɗaura masa ya wannan raƙumi yana gama kai ƙaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemo waɗannan masu raƙumi aka nemo su na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kuma ya kawo karon ya ce kuna daura mai kayan da ya karbe shi ya ce dan uwana me zai hana ka kai shauƙin wanda kututturan dabinan da aka sare shekara da shekaru yake yin kuka saboda rabuwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa nan wurin ya karanta kissa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso garin Madina akan kututturan dabino yake hawa ya tsaya kamar yadda kaga wannan mimbarin yayi ma mutane huduba a kwana a tashi a kwana a tashi yaron wata mata ya iya kafinta tace ya iya tsira abubuwa kafinta kenan tace ma yaron ka kera min wani abu wanda manzon Allah zai rika hawa mai dan bisa ya rika mutane huduba yaron nan cikin ikon Allah ko ya kera member inda ka gani ana cigan membari yanzu haka kamar yadda muke kawo da kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya murna kuma yake za a sa wannan abin masallaci yanzu za a daina hawa kan wannan kututturen dabino kututturen dabino nan yana jin wannan sai ya ta yin kuka kuka sosai duk littafin da aka kawo wannan ka duba kuka sosai mutane sun ji wannan kukan saboda ne don mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a daina hawansa kuma da shi manzon Allah ya hau kan mimbarin ranar juma'a yayi ta kuka har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka da kan wannan sabon mimbarin ya je wurin wannan kusurin dabinan ya lallace shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ba ka so ba yanzu in dasa kaka dawo da ranka ya ci gaba da kuka ya ce ba ka so ba yanzu in mai da kai itaciya daga cikin itatuwan gidan aljanna sannan kuma a sa ka a kasan wannan mimbarin nawa sannan wannan kututturen dabinan ya koma yana yin irin shi kan nan wanda idan kana lallashin yaron ka zai rika yi din kowa ya ji wannan darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kai dan uwana musulmi idan har kututturen dabino bi ma'ana itace da aka sare shi zai rika yin kuka domin rabuwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har itace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai lallace shi ya koma yana jin daɗi cewa yanzu a gidan aljanna ma yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me zai hana ka me zai hana ni in ƙara shauki da kan wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk musulmin kwarai ba wanda ya kiyaye dokokin Allah yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna Allah ya sa mu Allah kaka sa mu aikin mu ya hana mu kanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun tuba ya kai dan uwana musulmi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai sun ishe ka su sa ka ka ƙara son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'unka kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ishe ka ka ƙara girmama shi ka mutunta shi ya kai ɗan uwana kyakkyawar mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da umarni da kyakkyawan aiki da yake yi da hani da mummunan aiki da yake yi da ciyar da abinci da yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin sallama akan duk wanda ya haɗu da shi ya san shi ko ko bai san shi ba ya ishe ka ka tsara san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da da yawan mu daga cikin mu yanzu muke yi sai ka ga mutum ya haɗu da wani wanda bai san shi ba ya ƙi masa sallama tare da cewa tana ganin ka san musulmi ne kai dan uwana lalacewan fa ya kai yanzu ga shi ka san mutum musulmi ne amma sai ka ƙi masa sallama a kau da kai saboda wai ba fahimtan ku ɗaya ba shi yana wancan aqidan kai kana wancan aqidan ko shi yana da wancan mazhaba kai kana wancan mazhaba ko ko a'a yana fahimta daban da sabanin fahimtar ba mamaki ma fahimtar naku ɗaya ne dukanku fahimtar ku ɗaya ne amma saboda kuna intisabi zuwa ga wani malami a cikin fahimtar naku sai a tsima wani sallama Allah ya ba mu ikon Allah ya ba mu ikon yana daga cikin abin da zai ƙara ɗaukar ka kan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tattaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ya je ya gaishe da duk wani wanda aka ce masa ba shi da lafiya domin manzon Allah da ai ya ga cewa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ya je ya gaishe da ɗan uwansa mara lafiya wannan ɗan uwan musulmi ne ko ba musulmi bane tunda ɗan uwanka ne a mutuntaka zai fito maka karara tattakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi yaje ya gaishe da wannan ba wannan mai taya shi hidima a gida wanda yake bai hude tattakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai kara fito maka karara kan wannan mutumin wanda kowa ya haddace kiskarsa wanda yake zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bola da asuban fari wanda manzon Allah yake takawa cikin makafin nan har kwana biyu kwana uku manzon Allah bai gani ba yace wani kwana biyu ban ga mutum na ba ban ga safai shi me yake samun makwabcin nan nawa aka ce ai bai da lafiya Allah ya je gaishe shi wannan mutum ya ta mamaki yace yanzu addinin ka ya karantar da kai wannan abin bayan cutar da kai da nake yi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa addini na ya karantar da ni abin da yake wannan yace in ko haka ne ni daga yau na zama musulmi nan take musulunta kenan mu da muke rayuwa yanzu akwai matsala wani wuri wannan matsalan kuwa ita ce kyawawan ɗabi'un da addininmu ya umarce mu da shi mun yi watsi da shi ina tabbatar maka da yanzu ne ni da kai muka gano cewa makwabcinmu ne ke zuba mana bola a ƙofar ɗaki rigima za mu ta yi da shi ta yadda har sai ma an kai mu kotu amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yin haka Allah ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raka gawa zuwa makabarta manzon Allah baya zabi yace a sai gawan alhaji wani sai gawan shehi wani ko shekh wani sannan zai bi tarkiya zuwa makabarta manzon Allah bai taɓa yin haka da zaran an ce musulmi ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani uzuri a gaban sa manzon Allah ne zai yi sallan ko manzon Allah ne za a raka wannan gawan har zuwa gidan ta Allah dai ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara kyakkyawan makwabtaka ya ishe ka da ƙara son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fiya da halin baiwa na kyauta da kama jiki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da shi to ya isa ka ƙara son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu mu nisanci riba mu nisanci ƙarya mu girmama makwabtanmu mu nisanci annanimanci dukkanin wasu munanan ɗabi'u mu kiyaye su domin dukkanin wa'annan abubuwa ne wanda ko da kana musulmi kana aikatawa to Allah subhanahu wata'ala zai sa mutum a gidan wuta a kona shi kamar shekara dai kamar miliyan biyu haka ba mamaki zuwa miliyan goma sai a fitar da mutum sannan sai ka dawo inda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan uwana sani ta karanta ayoyi da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana ƙarya ya hana giba ya hana annalimanci ya hana cutar da makwabci ya hana ya hana da yawa ga sunan alqur'ani saboda haka in mutum ya ƙi bin umarnin Allah yaya tunaninka kenan shi yasa wancan hadisin da ka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukkan mutum dukkan mutane dukkan mutane za su shiga aljanna sai dai wanda ya ƙi ko wanda baya so ya shiga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah wane ne yanzu zai iso ya shiga gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mini biyayya to shi ne wannan ba wannan zai shiga aljanna duk wanda ya saba ni kuma to shi kenan ya taimaka shi cikin shiga gidan wuta Allah ka kare mu daga wannan shi yasa dai Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu rika yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matattara ne na dukkanin kyawawan ɗabi'u kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi shi akan haka yake cewa wa innaka la'ala khuluqin 'azim yan wana abin da kuba ta farko ta kunsa kenan kuba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gani da iyalan gidansa da sahabban sa baki da kuɗin ta cigaba da cewa ya kai dan uwana musulmi ne sauraron mu a daidai wannan gaban ka sani yana daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya fi kowa hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya fi kowa jarumantaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa ilimi wani mana ta yaya manzon Allah ba zai kowa ilimi ba sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah ne da kansa yake faɗa cewa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kuma muka sanar da kai dukkanin wani abu wanda baka san shi ba sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa adalci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kamewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa tsananin kunya saboda kunya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya tafiya ya kaga idan sa kai tsaye haka a'a yana tafiya ne yana kallon gaban inda zai taka sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da girman annabcinsa da isansa a fadan Allah subhanahu wata'ala da kansa yake tsayawa ya yi aikace aikace ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ruwaito mana yakan zauna a gidansa ya dinki takalmin shi yakan zauna a gidansa ya dinki tufafinsa yakan zauna a gidansa ya ce iyalansa aiki sallallahu alaihi wa sallam da ni da kai sai dai mu rika jin kunya muna cewa ma yadda a ce hajjiya ta mallake mu inna lillahi wa inna ilaihi kai kakka damu da wannan yi haka ne saboda koyin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da girman annabcinsa baya jiji da kai kalla ba abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa mutane cewa yau da gobe sai Allah ya dauki dutse manya manya guda biyu ya daura a cikin sa ya dauko wani dani ya daura cikin sa da shi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka zo suna kuka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yi aiki mun yi aiki ana hada handak gwalalo lokacin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalle su suka ce kaga manzon Allah saboda rashin abinci dan dabino muke dan shi dabino kwana ɗaya kwana biyu shi kenan kaga ni manzon Allah yunwa suka daga sai suka ga dutse suka dutse a jikin su manzon Allah ya ga dutse kwana ɗaya manzon Allah sai ya musu murmushi manzon Allah ya kuka kallana da manzon Allah ya daga sai suka ga manyan manyan duwatsu guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daura a cikin tare da cewa zai daga hannu ya roki Allah abinci ya zubo daga sama in har annabi Isa zai iya yin haka ya tunanin ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ga maka abinda annabi Isa ya ce ko rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama taqulu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka ya tunanin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nan ba a gushe ba Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu kaiwa na Allah wani mutum ya dan girka wani dan abinci ce to manzon Allah tunda dai ana cikin wannan hali ka dan zo da kai da sahabban ka ku rawu dai ku dauki manzon Allah ya ce to wani ya mana girki ya ce duk sahabbai kowa ya zo yace mun shiga uku mun lalace girkin mutane hudu ne manzon Allah ya musa mu da aka shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nuna mun tukunyan abincin aka nuna masa tukunyan abincin manzon Allah ya sa hannunsa ya jijjiya abincin da ya cire sai da aka zuwa ma kowa wannan abincin ba tare da cewa abincin ya kare ba wanda annabi Muhammadu wa zai iya wannan sallallahu alaihi sallallahu dan uwana abubuwan da yawa amma lokaci ya riga ya rike mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم الهدى يا أبا الزهراء يا أبا القاسم يا هديدنا توصلنا بك إلى ربنا فإنه قد ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا رسول الله أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية صفة الإيمان إن كلامنا اليوم عن قائدنا وسيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول شاعر محمد تهن إليه القلوب محمد تفيض به النفوس محمد تقر به العيون محمد دموع العاشقين تسيل ذكره كيف لا كيف لا تشتاق إلى من بكى الجمل عند رؤيته وشكى إليه ثقل أحماله كيف لا كيف لا تشتاق إلى من حل الجفء جفء اليابس بفراقه كيف لا كيف لا تشتاق إلى من حل الجفا أمين الصبي حين مسح عليه الصلاة والسلام فيا معشر المسلمين هل حسب التهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم ولا تعجل أخي المؤمن يا محب رسول الله من دموع بدت لذكره صلى الله عليه وسلم شوقا إليه يا محب رسول الله أوصافه عليه الصلاة والسلام تحملك على محبته وشمائله تدفعك لزيادة تعظيمه ومكارم أخلاقه دليل على علو شأنه وحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم ولين الجاني وبذل المعروف وإطعام الطعام وإشاء السلام وعيادة المريض وتشييع الجنازة وحسن الجوارح والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم والقسم الغيث والعفو عن الناس واجتناب ما حرم الله ما حرمه الإسلام اسألك وتدعوك إلى محبته صلى الله عليه وسلم وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجيبة والكذب والمكر والمكر والهديئة والهديئة والنميمة وسوء الخلق والتكبر والحقد والحسد والظلم وكل ما هو منفر عن قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم العلم فكان أعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفع الناس رسول الله عليه وسلم وأعلم الناس رسول الله عليه وسلم وأعدل الناس رسول الله عليه وسلم وأقل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حياء محمد صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقصد نعله ويرفع ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته وكان صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع وكان ياكل ما حضر ولا يرد ما ولد صلى الله عليه وسلم صدق الله تعالى القائل وانك لعلى خلق عظيم كان اعصم الناس منطقا واجلاهم كلاما فصلا يفهم يفهمه كل من يسمعه وكان عليه الصلاة والسلام جهير الصوت أحسن الناس نظمة قال البراء بن آزي ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأعلم الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا واغفر اللهم ولاة أمورنا اللهم ارزقنا محبة نبيك محبة صادقة واجعلنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا لأوامر واغفر اللهم لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مرة عظمة عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.